شر وسوء ومكروه قال المؤلف رحمه الله تعالى لو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله سبحانه أحبار أهل الكتاب ولو نفع الأمل بلا إخلاص لما ذم المنافقين دافئ الخطرة فإن لم تفعل سارت فكرة فدافئ الفكرة فإن لم تفعل سارت شهوة فهاربها فإن لم تفعل صارت عظيمة صارت عظيمة وهمة فإن لم تدافعها صارت فئلا فإن لم تتداركه بضده صارت صار عادة فيصعب عليك الانتقال عنها نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin juma'a da ke nan cikin jami'ar bayero a nan jihar kano a wannan yammaci na laraba yau 28 muharram hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama 1447 wannan kuma shi da 23 ga watan bakwai shekarar miladiya 2025 a wannan majalisi na mako-mako da muke karatu cikin wannan littafi mai suna alfawa'id wallafar al'imam al'allama shamsuddin abu abdullah muhammad ibn abi bakr ibn qayyim al-jawziyya rahimahullahu ta'ala wannan shine darasinmu na 60 daidai a cikin wannan littafi dan ba manta ba darasin da muke cikin sa da mun babu karkare ba shine fadar shi ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yace launa fa'al ilmu bila amal lama dhanna Allahu سبحانه أحبار أهل الكتاب ولو نفع العمل بلا إخلاص لما ذم المنافقين معنى لو نفع العلم بلا عمل ده علمي زي أنفاني با تارد أي كيبا ده علمي زي زمن أنفاني با تارد أي كيبا لما ذم الله أحبار أهل الكتاب ده الله بيسوكي malaman ahlul kitabi ba walau na fa'al amalu bila ikhlas da kuma aiki zai yi tare da ikhlasi ba azamma almunafiqin da Allah bai soki munafikai ba anan ibn al-qayyim alaihi rahmatullah yana bayyana maka muhimmancin a muhimmancin aiki da ilimi aiki da ilimi ilimi kadai babu aiki da shi bai da amfani bal ma cutarwarsa ta fi yawa akan jahilci wanda zai sani sannan ya take saninsa ya fi cutuwa sama da wanda daman bai sani ba wanda ya sani sannan yake aiki da saninsa abinda zai gamu da shi na fushin Allah subhanahu wa ta'ala da azabarsa sai ta kera ta wanda daman can bai sani ba karatun da ya gabata mun ambaci nusus daban-daban waɗanda suke nuna yadda Allah subhanahu wata'ala ya soki lamirin ahalin kitab waɗanda Allah ya ba su ilimi amma ba su aiki da iliminsa ba matsalul lazina hummilu taurat thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara Allah ya sifanta su da jaki wanda ake dora masa wagagen littattafai masu cike da ilimi amma ba zai iya amfana da su ba ba amfanin da za su yi masa sai kayan nauyi kawai da yake dauke da shi hadisai da dama na annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suke nuna mana girman sha'anin aiki da ilimi kuma mutumin da Allah ya bashi ilimi zai Allah ya tambaye shi game da ilimin da ya bashi yayi aiki da shi kai hadisin Abu Barzah al-Aslami wanda yana cikin Jami'ut Tirmidhi da waninsa hadisi ne sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam yace lan tazula qadama 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'ala hatta yus'ala an ilmihi madha amila bih cikin abubuwan da annabi ya ambata kenan ba zai gushe ba a gaban Allah ba wani bawa da zai gushe daga gaban ubangiji sai a masa tambayoyi daga ciki za a tambaye shi game da iliminsa wani aiki yayi da ilimin da Allah ya bashi akwai hadisin mu'az ibn jabal wanda yana cikin sunanul kubra lil bayhaqi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambaci waɗannan abubuwa hudu anan yayi nassin abubuwan guda hudu ce lan tazula qadama abdin yawm alqiyamati hatta yus'ala an arba'in digadigan bawa ba za su gushe ba daga gaban ubangiji ranar gobe kiyama sai ya ansa tambayoyi hudu an umrihi fi ma afnah game da rayuwarsa a cikin mai karar da ita wa an shababihi fi ma ablah da ƙuruciyarsa samartakarsa a cikin mai ya karar da ita sannan wa an malihi min aina tasabahu wa fi ma anfaqa game da dukiyarsa ta ina ya same ta kuma ta yaya kashe ta sannan tambaya ta hudu wa an ilmihi ma za a amila bih tambaye shi iliminsa mai aikata da shi Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun ya ku waɗanda suka yi imani me yasa kuke fadar abin da ba ku aiki da shi fishi ya girmama a gurin Allah mutum ya faɗi abin da baya aiki da shi Allah ya ce atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba أفلا تعقلون أفتأمرون الناس أتأمرون الناس بالبر ينزكوا رقا يما متاني أمرني da aikata alheri watan sauna anfusakum ku kuma ku manta da kawunanku kuna cewa mutane su zama mutanen kirki amma ku ba ku zama na kirkin ba su zama masu gaskiya amma ku ba ku da gaskiya ku ce mutane su zama masu amana ku ba ku da amana masu tsoron Allah ku ba ku da tsoron Allah wanda akwai rashin hankali ba ƙanƙani ba tun ya zama fitila wanda zai haskaka mutane ya ƙona kansa hadisi ya tabbata cikin musnad na tabarani da kitab al-ahad wal mathani na ibnu abi asim hadisin jundub ibnu abdullah al-azdi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mathalul alim alladhi yu'allimu an-nasa al-khair wa yansa nafsahu كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه misalin mutumin da yake malamin da yake koya wa mutane alheri wato yake gaya musu gaskiya amma yake mantawa da kansa wato yake watsi da gaskiyar shi idan abin ya zo ta kansa nabi ya ce misalinsa kamar fitila ce da take haskawa mutane amma kuma tana ƙona kanta to kaga babu rashin dabara da rashin azanci da ya kai haka tun ya zanto fitila mutane suna haskaka da iliminsa suna karuwa da faɗakarwarsa da tunatarwarsa da wa'azinsa mutane suna ƙara samun kusanci da Allah ta hanyar maganganunsa amma shi yana ƙara samun nisantar ubangijinsa da ayyukansa babu shakka babu taɓewa da ta kai wannan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana neman Allah ya masa tsari ya tsare shi daga ilimin da ba shi da amfani nabi cikin abubuwan da yake roƙa Allah ya masa kamar yadda yake cikin sayo muslim hadithin zaid ibn arqam radiyallahu anhu annabi yasta'izu min ilmin la yanfa ilimin da ba shi da amfani ilimin da ba shi da amfani shine ilimin da ba a aiki da shi nabi yana neman tsarin Allah daga wannan hadisi ya tabbata a cikin sahihain hadisin Usama ibn Zaid radiyallahu ta'ala anhu da yace ya ji annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ranar gobe kiyama za a zo da wani mutum a jefa shi cikin wuta hanjin cikin sa zazzago hanjin cikin sa zazzago a cikin wuta fa yaduru kama yaduru al-himaru bi rahah rika zagaya wa kamar yadda jaki yake zagayawa jikin turkensa wato yayi ta kanannade hanjinsa da kansa kamar yadda jaki ke ta kanannade wato igiyarsa yayin da yake zagaye turkensa fa yajtami'u alaihi ahlun nar yan wuta sai su taru a kansa da ayoca kansa domin wata azaba ce da a cikin wutar babu wanda ake wa irin ta sai shi kuma suna zuwa sai su gane shi ashe wani babban shehin su ne babban malamin su ne da yake musu wa'azi sai kuma gashi shi yanzu ya mafi su shiga tasku azaba tashi ta fita su sai su ce ai fulan ma sha'anuka alasta kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar kai wane me ya faru da kai ashe ba kai ne kake mana wa'azi ba ka ce me abu kaza yana da kyau mu bar abu kaza ba ya da kyau ya ce na'am ni ne nake muku wannan wa'azi kuntu amurukum bi ma'rufin fala ati wa anhaakum 'anil munkari fa ati na kasance ina hana ku mummunan aiki amma ni ina yi kuma ina cewa ku yi abu mai kyau amma ni ba na yi shi kaga ashe wanda zai zamo Allah ya bashi ilimi kuma ya zanto bai aiki da iliminsa ba to azabarsa sai ta fita wanda shi ba a bashi ilimin ba hadisi ya tabbata cikin sahih ibn hibban hakanan abu nu'aym ya fitar da shi a cikin hilyatul awliya yana da hanyoyi daban-daban akwai shi a cikin musnad ibn musnad imam ahmad yana cikin littafin musannaf na ibn abi shaiba ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa ra'aitu lailata usriya bi rijalan tuqradu shifawuhum bi maqarid min nar daren da aka yi isra'i da ni naga wasu mutane ana daddatsa har abin nan lebukan su ana datsa shi da almakashin wuta sa almakashin wuta ana yanka lebukan su sai annabi ya ce sai na tambayi jibril alaihissalam jibril man ha'ula qala al-khutaba'u min ummatik al-khutaba'u min ummatik ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum wa hum yatluna al-kitab afala ya'qilun yace ai masu hawa minbari ne a cikin al'umma ka waɗanda suke hawa minbari su yi mutane hudu ba su ne anan ake keta ake daddatsa leɓansu da almakashin wuta ce ai su ne nan sun kasance suna wa mutane umarni da kyakkyawan abu amma su ba sa yi suna manta kansu alhalin kuma su suke karanta littattafai su suke ganin maganar Allah da ta manzansa suke ganin gaskiya haga ashe da ilimi zai yi amfani ba aiki da shi ba da waɗannan ba za su samu kansu cikin wannan matsala ba wanda duk yana tabbatar maka da cewa ilimi amfaninsa samararsa shine aiki da shi kamar itaciya ce za ka shuka samararsa abinda za ta fitar maka na 'ya'yan amfaninta shine wanda za ka mora a jikinta shi sa magabata suna jin tsoron wannan ranar musamman da Allah ya ba su ilimi suna jin tsoron ranar gamonsu da Ubangijinsu. Idan Allah zai tambayi manzanni, Allah ya tambayi manzanni wa nas'alan allazina ursila ilaihim da nas'alan al-mursalin Allah ya rantsuwa wallahi sai ya tambayi waɗanda aka yi wa aike da waɗanda ya aika da waɗanda ya aika su ne annabawa manzanni sai ya tambaye su idan sai an musu tambaya to ina ga wasunsu wanda ba su kai su martaba ba waɗannan su ne a haƙo aiwa tambaya lukman ibn amir rahimahullahu yana cewa abu darda abu darda radiyallahu anhu sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin manyan malamai na sahabbai waɗanda wanda ya yada iliminsa a ƙasar sham cikin waɗanda suka zauna a ƙasar sham tun lokacin sai na umar kuma suka yada ilimi a can ya kasance yana cewa inna ma akhsha min rabbi yawm al-qiyamah أن يدعوني على رؤوس الخلائق فيقول يا أوي- يا أويمر فأقول لبيك ربي فيقول فيما عملت فيما علمت وما عملت فيما علمت أبو الدرداء يكي تشوى ina jin tsoron ranar gobe kiyama ubangiji na ya kirawo ni da sunana a cikin dandazon halittu a bainar jama'a Allah ce da ni ya uwaimir sunansa kenan ya ce ni kuma in ansa labbai ka rabbi ansawarka ya ubangiji na ya tambaye ni ma amilta fi ma alimta me ka aikata da ilimin da ka sani ce wannan ranar yake tsoro ranar da za ta tambaye shi game da iliminsa me yayi da shi saboda haka babu asara da ta kai tun Allah ya bashi ilimi ya lalata iliminsa ya balbalta kansa ya zama fitila ce mutane suna haskaka da shi shi yana lalata kansa al-hasan al-basri alaihi rahmatullah kamar yadda yake cikin jami'u bayanin ilmi wa fadlihi na ibn abdulbar yake cewa inna ashaddan nasi hasratan yawmal qiyamati rajulan mazaje biyu su za su fi kowa tsananin nadama ranar gobe kiyama su za su fi kowa cizon dan yatsa nadamar da take mara amfani nadamar da ba za ta amfana musu komai ba ce mutum biyu su za su fi kowa tsananin nadama رجل نظر إلى ماله في ميزان غيره سعيد به وشقي هو به mutum na farko wanda Allah ya bashi dukiya a nan duniya a zo lahira sai ya ga ladan tilin dukiyarsa amma a mizanin wani ba nashi ba ga ladan tilin dukiyar da Allah ya bashi amma a sikelin wani shi wancan ya mori ladan dukiyarsa shi kuma ya tsiyata da ita wannan sai ya fi kowa da dama na biyunsu rajulun nazara ila ilmihi fi mizani ghairihi sa'ida bihi wa shaqiya huwa bihi da mutumin da zai ga ladan tilin iliminsa amma a ma'aunin waninsa wannan wani nashi ya mori wannan ilimin ladan ilimin shi kuma ya tsiyata da shi ta yafi kowa cizon ɗan yatsa na farko mutum ne Allah ya ba shi dukiya ya ba shi dukiya amma bai tsaya ya yi aikin alheri da dukiyarsa ba har Allah ya karɓi ransa ‘ya'yansa suka gaji dukiyar suka yi aikin alheri da ita a ranar gobe kiyama Allah ya cika mizaninsu da aikinsu da aikin da suka yi da dukiyar ubansu tunda ba shi yayi ba ba kuma wasiyarsa bace suka zartar ladan nasu ne yayin da mamaci ya rasu dukiyarsa ba tashi bace sai abinda Allah ya ce shine nashi abinda za a yi masa likafani da bashin da za a biya masa da kuma wasiyar da zai bari ta ma kar ta wuce sulusi sauran kuma na magadansa ne ba shi da haƙƙin komai a ciki to iya yi gama rayuwarsa a nan yana ta tarawa jama'a malam wa'addada ya tara ya tara ya tara ya riƙe bai yi alheri da dukiyar ba Allah ya ba shi ‘ya'ya na gari bayan sun zo sun gaji dukiyar su kuma suka yi ta aikin alheri da dukiyar a ranar gobe kiyama sai ya hango tilin ladan dukiyarsa a cikin mizaninsu su suna ta murna shi kuma ana can ana ta masa tambayoyi min aina tasabahu wa fima anfaqa to kaga wannan sai yafi kowa takeici tun nabi wanda zai ga amfanin ilimin sa amma ba a mizanin sa ba ya ilmantar ya karantar ya wa'azantar ya ya ya amma shi bai aiki da abin ba waɗanda ya gaya wa sun yi aiki da abin da zo ya gan su su suna ta jin daɗi da wannan ilimin nashi da suka yi aiki da shi suka samu ɗaukaka shi kuma yana can yana an kwari wa an ilmihi ma za a milibe to wannan sai ya fi kowa cizon ɗan yatsa ga haske ubangiji ya bashi amma ya zubar ya tafi a duhu babu shakka wannan ya fi kowa jin ciwo al-khatibul baghdadi yana da littafi mai suna iktida'ul ilmi al'amal wato amfanin ko kuma abinda ilimi yake hukuntawa shine ai aiki da shi a muqaddimar ilimin a muqaddimar littafin yayi wasiya ga ga daliban ilimi daliban ilimi waɗanda suke neman ilimi to ga wasiya yace thumma inni musika ya talibal ilmi bi ikhlasin niyyati fi talabihi kai mai neman ilimi ina maka wasiya ka nemi iliminka dan Allah ka tsarkake niyyarka wajen neman iliminka sannan wa ijhadin nafsi ala al'amal bi mujabihi sannan ka tsaya kai aiki tukuru da abin da ka samu na iliminka ka tsarkake niyya wajen nemansa sannan in Allah ya baka kuma ka yi aiki tukuru da iliminka fa innal ilma shajara shi ilimi bishiya itaciya ce wal amala thamara aikin da zaka yi kuma shine ƴaƴan itatuwa walaysa yu'addu aliman man lam yakun bi ilmihi amilan duk wanda baya aiki da ilimin sa to ba malami bane yace wa qila al ilmu walidun wal amalu mawlud ilimi shine mahaifin abinda zai haifa shine aikin wal ilmu ma'a al amal wal riwayatu ma'a ad diraya ilimi tare da da aiki suke tafiya sannan al'amal abin al'arriwaya tare da addiraya suke tafiya riwaya tare da fahimta abinda ka rawaito kuma ka fahimci abinda ka rawaito yace fala ta'nas bil amali ma dumta mustawhishan min al ilmi wala ta'nas bil ilmi ma kunta muqassiran fil amali ba ta yadda za a yi kai aikin da zai ɗebe maka kewa ya raba ka da tsoro da firgici matukar dai ka rasa ilimi saboda kana rayuwa cikin firgici na rashin ilimi kana rayuwa cikin tsoro na rashin ilimi to ba za ka taɓa samun aikin da zai fitar maka zai fitar da kai daga cikin kewa ba sannan shi ma ilimin ba zai zama ya saman maka da kewa ba matukar ya zanto kana da gajiyawa da kasawa wajen aiki da shi walakin ijma bainahuma ka hada tsakanin ilimi da aiki da shi wa in qalla nasibuka minhuma koda kadan kadan ka samu ka samu ilimi kaɗan ka yi aiki kaɗan ya fi a ce ka samu ilimi da yawa ba ka da aiki gara ka samu ilimin kaɗan aikin kaɗan wa ma shay'un adhafa min alimin taraka an-nas ilmu ilmahu li fasadi tariqatihi ba abu mai abu mai ciwo abu na damuwa kamar a ce ga malami saboda lalacewarsa mutane sun yi watsi da iliminsa da shine abinda yake faruwa ga mutum yana da ilimi amma saboda rashin kyan halayyarsa da ɗabi'arsa da rashin tsoron Allahnsa ya sa mutane ma ba su amfanuwa da iliminsa ko ya faɗa ma zan su ƙarya yake ba su ma saurare shi ba wani da an kawo karatun shi ma sai ya kashe ba ya son ya ji shi kai wannan mu zai gaya wa Allah ba shi ne kaza kaza kaza kaza ba shi yake kaza kaza ba wasu ma su ce ba da shi muke kaza kaza kaza ba shi zai gaya mana Allah sai su kashe ba su amfana da iliminsa ba ko da ko yana da ilimin to yace babu abin da yake da muni irin wannan wa jahilin akhadha an-nasu bi jahlihi li nazarihim ila ibadati abu mai muni mara kyan gani ga jahili saboda yawan ibadarsa mutane su dauke shi malami an su ganshi da rauni da carbi eh kullu yana sahun gaba yana azumi yana salati yana istighfari sai a dauka malami ne sai ga an ji ana masa tambaya ana masa fatawa kuma shi saboda ganganci sai rika ba da ansa mutane sun rudu da yanayinsa zahirinsa shi kuma bai ji tsoron Allah ba wal qalilu ma'a hadha ma'a al qalil min hadha an jafil aqibati kadan samu ilimi kadan ka samu aiki kadan yafi maka samun kubuta ranar gobe kiyama إذا تفضل الله بالرحمة إن الله يمك بي والرحمة الساء وتمم على عبده النعمة يتكى وباوا سنئم الساء فأما المدافعة والإهمال وحب الهوينة والاسترسال وإيثار الخفض والدعة والميل مع الراحة والسعة فإن خواتم هذه الخسال ذميمة وأقباها كريهة وخيمة شيء أما سنجكي لسكن كان شيوا دميك قفا درشن تاشي كي أبو كزر كزر rashin kazar-kazar wajen aiki da abin da ka samu da san hutu da raƙashewa da bacci ya ce to waɗannan ƙarshen al'amarinsu ba da kyau ƙarshen al'amarinsu ba da kyau abu ne mai muni ƙwarai da gaske saboda haka wal ilmu ya radu lil'amal kama al'amalu ya radu lil'naja ilimi ana neman shi don a aiki da shi kamar yadda aiki ana yin sani don a samu tsira fa'iza kana al'amalu ƙasiran an ilmi kana al'ilmu kallon al'alimi idan har aiki zai gaza ilimin da Allah ya ba mutum to ilimin sai ya zama masa nauyi a kansa wa na'udhu billahi min ilmin ada kallan wa awrasa dhullan wa sara fi raqabati sahibihi ghullan ce Allah ka tsare mu daga ilimin da zai dawo ya zama nauyi ka ka ya gadan mana da kaskanci kaskanci na ranar alkiyama ko kuma ya zama mana kukumi a wuyayen mura na gobe kiyama Allah ka tsare mu saboda haka wannan nasiha ce al-khatib al-baghdadi alaihi rahmatullah ya bude littafin sa iqtida'ul ilmi al-amal ga daliban ilimi waɗanda suke neman ilimi sannan malam yace walau nafa'al walau nafa'al amalu bila ikhlas lama zamma al-munafiqin da aiki zai zai zai zama mai amfani wato zai amfani ko da babu ikhlasi wato mai yin sa bai yi don Allah ba ya yi don wata manufa tashi ta karan kansa ya yi don duniya ya yi don ayabe shi ya yi don ya nuna ya yi don ya birge to da wannan zai amfani to da Allah ba zai soki munafukai ba Allah subhanahu wata'ala ya soki munafukai a cikin littafinsa mai tsarki a wurare daban-daban ba don komai ba saboda suna gina ayyukansu ne akan riya dan a gani da sum'a dan a ji labari cewa sun yi kaza da neman duniya ba tunanin lahira a zuciyarsu Allah subhanahu wata'ala ya magana akan sallar su da ciyar wasu ce innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila Allah ce lalle munafikai suna ganin suna yaudarar Allah amma Allah yana mayar musu da sakamakon yaudararsu idan suka tashi zuwa ga sallah sai su tashi suna cike da kasala kuma suna nuna wa mutane ayyukansu to suna yi dan a gani a ce sun yi wala yazkuruna Allah illa qalila ba sa ambatan Allah sai dan kadan wato lokacin da suke cikin jama'a lokacin da suke nuna su masu zikiri ne Allah ce wa ma mana'ahum an tuqbala nafaqatuhum أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون الله يبقى أبن يحنى أكرب تشير وسو صدق السو الله يكرب صدق ردق قريسو sai kasance warsu sun kafircewa Allah da manzansa sannan wala ya'tuna as-salata illa wahum kusala ba za su zo sallah ba sai cikin kasala wala yunfiquna illa wahum karihun kuma su ciyar ba sai suna masu kin hakan wato suna ciyar da dukiyarsu ba dan suna so ba a'a suna ganin kamar wani haraji ne wata tara ce annabi yake dora musu kawai babu yadda za su yi min al-a'rabi man yattakhidhu ma yunfiqu maghraman wa yatarabbasu bikum ad-dawa'ir alaihim da'iratu saw wallahu sami'un alim Allah ce daga cikin mutanen ƙauye wato munafukan da suke cikin ƙauye akwai man yattakhidhu ma yunfiqu maghraman wanda yake daukan abin da yake bayarwa na ciyarwa wata tara ce sauraka aka ce mutum yana bada wani kuɗi dan ya zama masa tara kaga ba da san sai yake bayarwa ba to haka suka dauki ciyarwar da suke yi da dukiyar su abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake karba daga wajen su wa yatarabbasu bikum ad-dawa'ir kuma suna nan suna jiran wasu musifu su auka muku lace musifa ta tabbata akan su alaihim da'iratu sau Allah subhanahu wata'ala ce wallahu samiun alim haka nan ubangiji subhanahu wata'ala ya magana akan masallatai da suke ginawa suna gina masallatai ba dan Allah ba sai dan su cutar da addini allazina takhazu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahu lakathibun Allah subhanahu wata'ala ya ce wallazina takazu masjidan diraran waɗanda suke gina masallaci don cutarwa wa kufuran da kafirci wa tafriqan bainal mu'minina da raba kan mu'minai wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl da kuma bada mafaka ga wanda ya yaki Allah da manzansa tun da can saboda haka babu wata kyakkyawar manufa ta su gina wannan masallaci sai dan cutarwa to Allah subhanahu wataala ya soke su da wannan shi za su ringa yin rantsuwa cewa aikin nan da suka yi Allah suka nufa amma Allah yana sane da cewa ƙarya suke yi Allah ya ƙaryata su akan abin da suke da'awa a zahiri da cewa suna yin abin da suke yi ne don Allah don neman lada hatta kalmar shahadar da suke faɗa shahadu Allah ilaha illallah wa shahadu anna muhammadar rasulullah Allah ƙaryata su ba daga zuci suke faɗanta ba ƙarya suke yi da baki kawai suke faɗa idza ja'aka almunafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun Allah ce idan munafikai suka zo maka suka ce mun shaida cewa lalle kai manzon Allah ne lalle kai manzon Allah ne Allah ya san lalle kai manzansa ne amma Allah yana ba da shaida cewa munafikai ƙarya suke abinda suka ce innaka la rasulullah lalle kai manzan Allah ne wannan gaskiya ce ko ba gaskiya ba amma Allah ce ƙarya suke me yasa saboda abinda suka faɗa ba haka yake a ransu ba babu mutabaka tsakanin maganar su dama a ƙarya shine munafici shine zuciyarsu daban abinda suke furta daban duk da cewa maƙolul ƙaul ɗin abinda suka faɗa ɗin ai haka ne na kalar rasulullah manzan Allah ɗin manzan Allah ne amma Allah duk da haka ce ƙarya suke yi ƙarya suke yi saboda ba haka ne a cikin zuciyarsu ba maganar su ta baki ta saba da abin da yake cikin zuciya qulu nabi afwahim ma laysa fi qulubihim abinda suke faɗa da bakin su ba shine a cikin zuciyarsu ba wannan shine ma'anar shine ma'anar ƙarya suke yi saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala ya umarci bayansa da su gina ibadunsu akan waɗannan abubuwa guda biyu wanda ya ishara zuwa gare su ilimi da ikhlasi duk wani aiki da za ka yi ya karɓi wurin Allah sai ya waɗannan abubuwa guda biyu ilimi shine ka san abin da za ka yi ɗin nan cewa shari'a ce a ilimance ka ji cewa wannan abu Allah yana son shi da manzansa Allah ya umarni da shi manzansa ya umarni da shi to sai kai wannan shine man shine wato sharadi na farko tushe na farko tushe na biyu kuma kai wannan aikin dan Allah kai shi da ilimi shine kasancewa abinda aka saka din nan Allah ne ya saka shine maganar mai ahlari wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fi ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allah wa rasulihi ya ku waɗanda suka yi imani kakku ce gaban Allah da manzansa kakku yi azarbaɓi Allah yana kira ne ga dukkan muminai har alkiyama tashi wannan kiran ya shafi duk wani mumini ce kakka wuce gaban Allah da manzansa ba ana nufin kakka yi gaba ba Allah yana bayanka ko ko manzo Allah yana bayan kana gabansa a lokacin annabi akwai sanda sahabbai za su yi gaba annabi taho a baya ba wannan ake nufi ba in kuma ana nufin wannan to mu kenan ba mu a ayar kenan sannan kuma yaushe ne zaka wuce gaban Allah kai saboda Allah saboda ka la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi shine bil amal kai wani abu gaban kanka wace na ce kakkai gaban kanka wato ka fara abin da ba a saka ba duk abin da zaka yi ka jira ka ji me Allah yake so ayi abin ya yake so ayi shi sau nawa yake so a ina yake so a yi shi ta yaya yake so a yi shi kai kadai ko tare da wasu yake so ka yi duka bi waɗannan ƙa'idojin ka tabbatar amma haka kawai mutum ya dinga tsara abubuwa da kansa yana yi yana kuma zaton cewa daidai yake yi yana jiran lada a gurin Allah to wannan jira yake zo Allah ya ci kume shi me yasa yi kaza to shine ilimi shine sanin abin da shike shari'a sannan ka yi kuma dan Allah ka yi dan Allah haka ikhlas yana ɗaya daga cikin abin da sai da shi ne aiki zai karɓi komin kyan aiki inda ba a yi shi don Allah ba Allah ba zai karɓi wannan aiki ba wa ma'umiru illa li ya'budullaha mukhlisina lahu din ba umarce su ba sai dai su bauta wa Allah suna masu tsantsanta addini gare shi inna anzalna ilayka alkitaba bil haqq fa'budillaha mukhlisan lahu din ala lillahi ad-dinul khalis mun saukar maka da wannan littafin da gaskiya saboda haka ka bauta wa Allah kana mai tsarkake addini gare shi tsarkakakken addini tsantsar addini na Allah ne walillahi a'budu mukhlishan lahu dini kace Allah kadai nake bautawa ina mai tsarkake addini na gare shi shine ma'anar hadisin Umar innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atun yankihuha fahijiratu ila ma hajara ilai saboda haka duk abin da kai niyyar ka ita ce sakamakon aikinka idan niyyar tana da kyau sakamakon mai kyau ne idan ba ta da kyau sakamakon ba da kyau in niyyar ka a ji labari a yaba maka shikenan da zara aka ji labarin aka yaba maka shikenan an biya ka an biya ka in niyyar ka ka birge in niyyar ka ka yi trending ka yana trending ka gama ladanka ya kare a trending daman ba dan Allah kai ba da haka dukkan aikin Allah ba zai karba ba ko qur'ani ka zo ka zauna ka bude ka sa kamera kana karantawa dan kai trending to wannan trending din shine ladanka kuma Allah yana jiran ka me yasa kai wannan abun ai ba ba kyale ka zai ba kuma tunda kai wani abin da bai baya so Allah yana son shirka ne? Eh ba so. Saboda haka yake cewa ana aghna shuraka yani shirk man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu. Ko da ya halarto ikhlasin halarto ubangiji a cikin a cikin aikin sa amma kuma akwai buƙatar wannan din. To kaga wannan Allah ba zai karbi wannan ba. To wannan shine abinda Ibn al-Qayyim alaihi rahmatullah yake ishara zuwa gare shi sannan ibn al-qayyim yace dafi'il khatrata fa in lam taf'al sarat fikra al-khatra shine al-waswas ka ture waswasi ka cire waswasi daga zuciyarka ka ture waswasi daga zuciyarka idan baka yi haka ba zai zama fikira zai zama idea fa dafi'il fikra in ya zama idea ya zama fikira a kwakwalwarka to yi sauri ka ture ta ka tura wannan tunanin bai lam taf'al idan ka kiya sarat shawa sai zama maka sha'awa kuma to yi kokari kaga ka kawar da wannan sha'awar ta zuciyarka fa haribha ka yaki sha'awar ka cire ta daga zanka fa in lam taf'al in ka kiya sarat azimatan wa himma sai ta zama azama ta zama kuduri ta zama himma kuma fa'in lam tudafi'aha idan baka tunkuɗe wannan himmar da ƙudurin da ƙarfi ba, sarat fi'ilan sai ta zama aiki, wato sai ta zama a aikace. Fa'in lam ta tadara ku bididdihe, idan wannan aikin baka shawo kansa ba, baka shawo kansa da aikata kishiyarsa ba, sara adatan sai zama maka kuma al'ada, ka saba da shi kuma, ba za ku rabu ba. فيصعب عليك الانتقال عنها sai maka wahala wato sai rabuwa da wannan al'ada sai maka wahala anan ibn al-qayyim alaihi rahmatullah yana faɗan maratib na yadda abu yake zuwa ya shiga zuciya wanda a hankali a hankali zai yi ta ƙaruwa idan ba a ɗauki mataki ba har ya kai wani matsayin da mutum kuma zai yi ƙoƙarin ya raba kansa da shi ya kasa farkon abin da zai fara zuwa zuciyarsa shine khatra shine ma yakhturu bi balihi abin da zai darsu a zuciyarsa khatra shine abin da yake yaridu ala alqalbi wa yazul baya zama da yazo ya tafi da yazo ya tafi shine khatra shine kamar sake sake ko waswasi yayin da mutum ya zauna yayi sake sake yana tashi daga gurin ya manta abin da zai tafi in aka juma kuma ya ci abinci ya ƙoshi sai saƙe-saƙen ya dawo in aka jima wasu abubuwa suka taso masa ko ne zo bata masa rai ko ne faranta masa rai ko ya ga wani abu mai daɗi sai ya manta da wancan saƙe-saƙen sauraka shi ne khatara abinda zai zo ya tafi ya khaturu alal bali wa ya zul ya rido alal kalb wa ya zul shi ne khatara to wani mataki na farko kenan da haka duk sanda wani abu ya zo na wasuwasi mara kyau yi ƙoƙari ka ture shi kakkabar shi ya ci gaba da zuwa ka yi ƙoƙari da za ku ban kwana idan lokacin farko da ya zo ka yi ƙoƙari ka sallame shi ka sake barin ya dawo maka zuciyarsa al-khatarat kamar da ibn al-qayyim yake cewa sha'anuha as'ab tana da wahalar lamari tana da wahalar lamari domin ita ce mabda'ul khairi wa shar mafarin alheri mafarin sharri duk daga wannan saƙe-saƙen ne daga wannan saƙe-saƙen shi ne mafarin alheri ko ka zauna kana saƙa abin da zai amfane ka daga nan kuma sai ya fara zama tunani sai ya fara zama idea to daga nan sai ka fara kuma sha'awar abu saboda haka in alheri ne kaga zai zama maka abu mai kyau nan gaba ka fara tunanin ka fara abin da ya fara saƙa maka a ranka sannan ya dawo ya zama maka tunani ya zama maka idea sannan ka fara sha'awar abin to kuma daga nan sai ka fara neman yadda za ka sa plan hudda waɗannan akwai da za su taya ka da sauransu har ka ga ya zama gashi abin ya fito aikace saboda haka khatara tana da hatsari ko dai ta zama mafarin alheri ko ta zama mafarin tsiya saboda al-khatarat kamar da ibn qayyim yake cewa a cikin adda'u wad dawa yake cewa fa amma al-khatarat fa sha'nuha as'abu fa innaha mabda'ul khairi wash sharri tace mafarin alheri mafarin sharri ce wa minha tatawalladu al-iradati wal himam wal azaim duk wata irada wato wani kuduri ko wani niyya tana farawa ne daga saka abu a ranka daga nan niyya take kulluwa daga nan ake samun himma nan ake samun kuma kudurce-kudurce idan ka bar khatara za ta zama fikira in dai mai kyau bace baka ture ta ba to za ta da ta zama fikira za ta zama kuma wani tunaninka ne kuma da zarar ya zama tunaninka kuma zai zama sha'awa to in ta zama sha'awa kaga ta ƙara ƙarfi tana buƙatar ka tashi ka yaƙe ta ka raba kanka da wannan sha'awar abinda kake sha'awar nan kai kokari ka raba kanka da shi idan kai sassauci a haka to zai koma ya zama azima zai zama azima azima shine ka gama ka gama shiryawa kawai yanzu kawai damar da zaka zartar da abin kake jira ka gama gamsuwa abin nan kawai za a yi za a yi kawai shi ne azima an ce azima matakin ƙarshe wanda yake ba abin da zai hana aikin ya faru sai dai wani abu mai ƙarfi wanda zai fi ƙarfin wannan aziman ya gito shi yasa ita azima in ta je in aka je mataki ban je mataki wanda yake mai ƙarfi a nan wannan matakin Allah ba kyale mutum Allah ba kyale mutum ko da bai yi nasara ba wannan azimar ana kama shi akanta ba a kama mutum akan khatara hadithun nafs wannan duk ba za a kama ka ba wannan da hawajiz ne waswasi da sauransu wannan duk ba za a kama ka akan sa ba Allah baya kama ran ma ma haddathat bihi nafsuha ma lam ta'mal aw tatakallam sai idan ka ai fito da abin aikace to amma in yaje azima to yanzu ka kai wani matakin da ka gama yanke hukuncin abin nan kawai yin sa za a yi wannan ita ce azima ka yanke ƙuduri ka ɗau decision to a nan ko ba ka samu nasarar yin abin ba za a rubuta maka za a rubuta maka kayi an gane ko saboda mai saboda ya kawar mataki shine hadisin abubakar abubakar ce zaltakal musulmani bi saifaihi ma falqatil wal maqtul fi nar qila ha rasulullahi hadha al qatil fama balu al maqtul qala innahu kana harisan ala qatl tahibi حريص الحرص دين شنو الهمه العزيمه يسال الله فاذا عزمت فتوكل على الله idan ka gaba yanke hukunci kawai abin nan za a yi za a yi to dogara da Allah to yayin da mutum ya bar khatara wannan waswasin da zai ɗarsa a ransa yana girma bai ɗauki mataki ba ya zama fikira bai ɗauki mataki ba ya zama sha'awa bai ɗauki mataki ba har ya zo matakin abin nan azima to da wahala kaga abin in ya samu dama bai yi shi ba in ya samu dama bai yi shi ba kuma lokacin da zai iya abinda zai iya kawar da wannan azimar dole ya zama abu mai ƙarfi dole ya zama wani abu ne mai ƙarfi wanda zai sa shi ya kuma wannan matakin shine tsoron Allah in ya zo kayan kabar abin to shikenan kana da lada an gane ba matakin hadithun nafs ba matakin khatarat ba ce ban hamma bi sayyatin falam ya'malha kutibat lahu hasana ya himmatu da abu sai bai aikata ba za a rubuta masa hasana kaka dauka hadithun nafs ake nufi anan ana nufin wannan azima dan hadithun nafs kawai ka zauna ka saka wa zan cika cewa ka saka ranka shan giya sai ka ce kai ba zan sha ba sai ya baka lada to ba sai mutai tai ba don da ta saƙi-saƙi yana janyewa yana saƙi yana janyewa a ba wannan ba ne sai ta kai azima wanda ba abin da zai hana abin ya faru sai wani abu mai ƙarfi ko dai in kuɗi ne yake neman sayan abin ya rasa ya buga ya buga ya rasa ko wata dama ce yake so ya samu ya faki ido ba ta samu ba ko ya je gurin ya samu sata ce zai ya samu an saka tsaro a gurin mai tsanani ba zai yiwu ba wani ita ce azima wani abu ne mai ƙarfi zai hana shi to yayin da mutum ya bar khatarat tana ta ƙara ƙarfi har ta kai azima to lokacin fada da ita lokacin fada da ita yana buƙatar ƙarfi anan shine ibnu ibnu ibnu al-qayyim yake cewa fa illam tudafi'ha sarat fi'lan galiban a irin nan al-azima taqtarinu bil fi'l hada suke da aikin in kaga aikin bai samu ba to wani abu ne mai karfi ya hana saboda haka tana buƙatar wani abu karfa kamar tsoron Allah bai karfi ya zo maka ko kuma wani abu wanda yafi karfinka da zai hana maka damar ya zo maka shine kawai zai sa aikin ba zai ba zai samu ba to shine anan ibnu qayyim yake cewa faman ra'a khataratihi malaka zamama nafsihi وقهر هواه ومن غلبته خطراته فهواه ونفسه له أغلب ونديع يكله يكياي وسواس زوجيسا to ya mallaki linzamin kansa yace kuma yafi karfin san zuciyarsa wanda kuma waswasin sa ya rinjaye shi to babu shakka san zuciyarsa da zuciyarsa sai sun fi rinjayarsa ومن استهان بالخطرات قادته قصرا الى الهلكات ce duk wanda yake wasa yake sakaci da waswasi da yake zuwa masa a rai da saƙe-saƙe baya ɗaukan mataki a kansa ce to da ƙarshe sai ya kai shi ga halaka wala tazalul khataratu tataraddadu ala alqalbi hatta tasira munan batila ce ɗarshe-ɗarshe na zuciya ba zai gushe ba yana ta zuwa wa zuciya har sai ya koma burace-buracen ƙarya wanda kuma ƙarshe zai halaka mutum ibn al-qayyim alaihi rahmatullah ya taƙaita wato ɗarsa-ɗarsa na zuciya mai amfani na alheri gida hudu ya kasa shi gida hudu baya wuce abu hudu ko dai mutum ya zanto yana saƙe-saƙen abin da zai amfane shi a duniyarsa yana saƙa abin da zai masa amfani a duniyarsa su ce abin da zai amfane shi a duniyarsa ta abin da yake na halal wanda Allah ya halatta masa wanda zai amfane shi zauna yana saƙe-saƙen yadda zai bullo wa kasuwancinsa ta hanyar halal zai bullo wa aikinsa ta hanyar halal sana'arsa wannan abu ne mai amfani na alkhairi ne ko ya saƙe-saƙen ya zai kare kansa daga abin da zai cutar da shi a duniyarsa wani abu ne ƙila zai bijiro masa yana tunanin ya zai ya kauce masa in ya same shi zai cutar da shi ya zauna yana tunanin yadda zai kauce ma wannan abin ko kuma ya yi tunanin abin da zai jawo wa kansa maslahar lahirarsa abin da zai gina lahirarsa da shi ko kuma ya yi tunanin abin da zai kare kansa daga fadawa cikin abin da zai cutar da shi a lahirarsa waɗannan su ne khatarat da ibn qayyim yake cewa guda hudu su ne na alheri imma khataratun yastajlibu biha manafi'a dunyahu ko khataratun yastadfi'u biha madarahu fi dunya ko khataratun yastajlibu biha masalih akhirati ko khataratun yastadfi'u biha madar akhirati to waɗannan sune tunani wanda yake mai kyau saboda haka ibnul qayyim anan alaihi rahmatullah yana cewa idan mutum ya bari abin ya zama masa har ya zo ya fada ciki a aikace fa'in lamta ta darakku bididdihi idan ba ka yi sauri ka shawo kan wannan aikin da kishiyarsa ba mai kishiyar aiki mara kyau tuba tuba tuba kamar mutum ne a tauba shi ne istifra kamar mutum ne ya ci wani abu mara kyau abinda zai fara yi shi ne ya dawo da shi ya amayo shi to wani shine tuba ya stafrik kafin ya tunanin abin da zai ci kuma mai ayyuka masu kyau da sauransu ya fara tuba tuban shine ya cire wannan abin ya ce ya tuba ya gyara tsakanin shi da Allah to in bai yi sauri ba ya shawo kan wannan abin da kishiyarsa shine tuba shine ibnu qayyim ya ce sara adatan yau da gobe sai zama masa al'ada ma'ana sai saba da shi sai su yi sabo sai da zai je wahala zai yi wahala kuma ya iya rabuwa da shi to kaga ashe abubuwa suna fara da kaɗan da kaɗan da kaɗan ne har su zo su gawurta to haka tarbiya take tarbiya ta zuciya tarbiya ta gangar jiki tarbiya ta lafiya tarbiya ta ƴaƴa yanzu ka fara ka fara training ka dade ko baka taba yi ba sannan zaka fara da wahala zaka dan fara yin shi ba sa ban kai sau ɗaya ba ƙara koma ba ka je kafa ka ta murguɗe ko wani abu za ka sake dawowa ba ka daure ba amma kana yi kuma yana ƙara sauƙi kuma kana ƙara sha'awarsa ko ba haka ba kana yi sha'awar abin tana ƙaruwa tana ta ƙaruwa tana ta ƙaruwa to har ta ƙaro sai ta zama maka kuma al'ada ta zama al'ada ba ka jin komai dan ka yi ba za ka ji jikinka yana ciwo ba za ka abin da ya zama maka kuma in ba baka yi ba ne ma za ka ɗan ji matsala ce ni yau ma jikina wani iri ya tsami tsami yake dan ban motsa jiki ba saboda wani ce ya motsa jiki ya yi tsami amma yanzu bai motsa ba ne jikin yake tsami to haka yaro shi ma tun yana karami ake fara ba shi tarbiya akan abubuwa in yi aka bari ya girma ba a ba su tarbiya ba ya tashi da wasu abubuwa mara sai ku raba shi da abin sai ya zama da wahala to wannan shine dai abin da ibn al-qayyim alaihi rahmatullah yake ishara zuwa gare shi a wannan magana tashi kuma anan za mu tsaya lokaci yayi abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh